mu shan ruwan yau muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kai na gobe albarkatun sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da durus namu na tafsirin alqur'ani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka kamar yadda aka sani jiya mun kwana akan wannan aya aw kullama ahadu ahadan nabadha fariqun nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun ana ba da labari har yanzu dai akan yahudawa wa'anda suka ce ba sa son jibrilu saboda bala saboda wai shi da a ce mika'ilu ne zuwa da wahayi to su da za su yi imani amma tun da jibrilu ne su ba sa son jibrilu wai ai jibrilu makiyinsu ne Allah ya ci gaba da bada labari ulil lillahi wa laikati wa jibril wa mika'il inna Allah aduwwul lil kafirin sannan aka zo a kan inda Allah yayi raddi akan bayanin ibnu suriya da yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ai a babu abun da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ayoyi ko na hujjoji inda Allah ya ربي ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون yake ce yake karyata maganar ibn suriya to sai muka kwana akan wannan wato magana akan cewa su din aw kullama ahadu a duk lokacin da suka yi alkawali da Allah ma'ana Allah ya yi alkawali da su na alkawali akan su imani da annabi Muhammadu idan ya fito. Nabazahu fariqun minhum fariqun minhum wasu daga cikin su nabazahu sai su watsar da shi su su su jefar da shi Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun kai bari ai dai da yawa daga cikin su la yu'minuna ba za su taba yin imani ana ba za su taɓa yin imani da manzon Allah saboda me yasa a cikin littafin su ai duk da Allah yayi alƙawari da su su yi imani da manzon Allah in ya zo daga ƙarshe yaya abun yake kayawa sai ya zama wasu daga cikin su sai su watsar da alƙawarin din gaba ɗaya su ce su ba za su yi imani ba saboda son zuciya da kuma tsananin son riyasa da kafirci shine Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun da yawa cikin su ba za su taba yin imani ba na walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fiikum min alladhina utul kitab مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون walamma ja'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu min indillahi daga wajen Allah shine annabi Muhammad rasulun malali an yi shi a at-tankir lit-ta'zim ake fada a duk lokacin da aka ga alqur'ani ya ce rasulun da ana nufin annabi Muhammad wato rufu'a guda biyu ana ce mishi at-tankir lit-ta'zim an yi na kira ne an yi rufu'a wajen don girmamawa walamma ja'ahum rasulun lokacin da babban manzon nan ya zo musu shine waye annabi Muhammad ya zo musu min indillahi daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana mai gazganta abin da ke tare da su menene abin da ke tare da su shine at-taura maza Allah ya zo yana gazganta abin da ke tare da su na at-taura nabaza fariqun min alladhina utul kitaba sai fariqun alladina utul kitaba wa'ansu wasu yanki daga cikin wa'anda aka bawa littafi nabaza sai suka watsar da kitaban lahi littafin Allah shine at-taura ai at-taura shine at-taura suka watsar da shi wara azurihim a bayansu suka watsar da shi a bayansu ai lam ya'malu bima fiha min al-iman bir rasul wa ghairihi ai sun watsar da shi sun ki yin imani da abin da ke cikin attaura na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waninsa mana a cikin attaura dama ai an mun ta maimaitawa ko akwai na'aci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofin shi da halayen shi da sunayen shi da komai na shi saboda haka abin da zai tabbatar da manzon Allah shine to shine attaura to amma an sani sun ta yin dasti ai suna ta editing suna goge to lokacin da manzon Allah ya zo suka tabbatar shi ne tare da sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu saboda tsabar yadda aka bayyana shi a cikin attaura to wayansu daga cikin su sai suka watsar da hukuncin attaura ma'ana ayoyin da suka tabbatar da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka watsar suka ki su bi suka ki su yi aiki da shi suka watsar da shi a bayansu ka annahu la ya'lamuna kai kana cewa ma kamar ba su san da cewa a ba su san da abin da ke cikin ta ba ba su san abin da ke cikin attaura ba na cewa shi manzon Allah sallama annabi ne na gaskiya koko a manzon sallama a littafin sa alqur'ani sa littafi ne na gaskiya suka watsar da wannan abun kamar ba su san da haka ba tare da kuma sun san da hakan din نعم
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أهد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله أكبر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصهر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له بلاكة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan ayan dalilin saukar wannan ayan kamar yadda ibn jarir at-tabari yake riwaya yahudawa ne suke cewa unzuru ila muhammadin ku kalli wato ku yi kallo zuwa ga annabi muhammadu yana garwaya ƙarya da gaskiya shi da yake ambaton annabawa yanzu kuma gashi yana ambaton annabi sulaimana a cikin annabawa afama kana sahiran shin wai annabi sulaimanin nan kan ba matsafi bane ba mai sihiri bane to tun da matsafi ne ta yaya za a yi ya lissafo sulaimana a cikin annabawa in ji yahudawa kenan wato suna faɗin haka kamar suna aibata manzo sallama da sahabbai akan cewa ambaton da manzana sallama ya yi wa annabi sulaimana alaihi salam a cikin jerin annabawa su suna ganin ya garwaya ƙarya da gaskiya ne don su a wajensu annabi sulaimana ba annabi ba ne wato matsafi ba to shi ne allah ya saukar da wannan ayoyi ya yi musu raddi a kai shi ne allah ya ce wata ba'u matalu shayatin sun bibiyi abun da shaidanu suke karantawa ala mulki Sulaiman a zamanin mulkin annabi Sulaiman alaihi salam wato na sihiri kenan ya kasance wato aljanu sun kasance suna tsafuffuka suna sihiri suna a wajensu bokaye suke samun abubuwan sihiri har ma akwai riwayan da aka yi aka ce wai yanda suke yi wani yana hawan wani wani yana hawan wani har sai sun je kusan wajen sama na ɗaya in suka ji abinda mala'ikun sama na ƙasa na ɗaya koko a halittun da suke sama na ɗaya suke tattaunawa na wani abu da ya danganci duniya sai su dawo sai su hada da ƙarya kwaya casa'in da tara sai su yada ta a cikin bokaye sai aika bokanci a wannan lokacin ana ta tsafi dai a duk da dai wannan abubuwan kisoshin din suna kama da isra'iliyar haka ba abin da za a yi la'akari da shi ba ne to da suka ci gaba da wannan abun a salam sai ya sa aka tattaro mishi dukkanin wa'annan abubuwan ya gunne kursiyin shi kujerar shi wanda yake zama dukkanin wasu takaddu da wasu abubuwa na tsafi da aljanu suke koyawa al'umma shi yasa duka aka kakkamo ya bubulle a wajen shi yasa aka ce ko da akwai kisar da ake bayarwa aka ce wai abinda yasa suka samu wannan damar annabi sulaimana akwai matar da ya auro daga cikin matansa ‘yar wani sarki ne daga cikin sarakuna. To, bayan ya aure ta sai ta umurci aljanu da su gina mata hoton babanta, take ganin shi tana ɗaya bikewa, sai suka gina mata hoton wannan baban nata, ita kuma garin kasar hoton da ba irin na yanzu ba gunki ne ake yi. wanda dalilin rashin fahimtar wannan ne ma ya jawo su har yanzu suke fassara hoto na yanzu a matsayin gunki ko yau ba ina tunawa bariya akwai wani balarabe dan sudan akwai wani hoto da hoto na da na postin a facebook ina rataye da hoton shehi haka sai biyo ni yana samin raddi da larabci a matsayin wai na rataye gunki da kaga hotonmu na yanzu ai ba gunki bane aka sin wancan ne to wannan abin da aka kawo mata na mutum na babanta sai ta yi mai saninka masa sujjada har na kwana arba'in to daman annabi sulaimana yana da wani zobe wannan zoben an ce shi ne zoben da annabi adamu ya sauko da shi daga aljanna ya zo da shi duniya wannan bai yana kawo mana kisosin da sawi ya kawo ne ba tare da na bibi isnadinsu na duba ingancinsu ba saboda haka kamar da aka sani dama mukan karanta su ko da isra'iliyar ne mu wuce so wannan zoben din annabi sulaiman idan zai shiga makewayi sai ya cire zoben sai ya ba wa matar shi da ake gaya wa amina wasu suka ce ita ce wannan matar ɗin to sai wani aljani da ake ce mishi sahrul mali sai ya lallabo sai ya zo ya kwaikwayi siffar annabi Suleiman ya zo a siffar shi sai ya ce wa matar ta ba shi zobe da ta ba shi zobe sai ya sa zobe to a riwayar isra'iliya sun ce daman da wannan zoben ya mallaki duniya so shi kenan da aka ba shi sai ya zo ya zauna kan kujerar annabi Suleiman alaihi salam da ya zauna kan kujerar annabi Suleiman alaihi salam nan kan sai ya yi ta hukunci na barna da zalunci da abubuwa iri-iri annabi suleimana ya fito yana bukatar zobensa matan shi ta to ba ka zo ka karba ba to daga nan annabi suleimana sai ya gane cewa to akwai imci hari a lamarin nan ko da ya fito sai zai samu aljani a saman kujera yana hukunci nan kan bai da yadda zai yi har ma akwai ƙarin da suke suka ce sai ya fito yana bin gidaje yana neman abin da zai ci kusan yana so ya gagare shi kama wani duka yana daga cikin isra'iliyar wanda ba za a yi la'akari da shi ba ana fahimta ne sai ya tafi jeji ya kama halwansa kawai ya kama bautan allansa ya kama bautan allansa to da ya cika kwana arba'in daidai kwanakin da wannan matar ta yi tana bautan tana yi wa wannan gunkin sujada shi kenan sai Allah ya sa mishi wani bala'in tsoro da Allah ya sa mai wani bala'in tsoro sai ya tsora ta ya firgita da ya firgita sai ya jeji sai ya je cire zobin sai ya jefa a wani kogi da ya jefa a wani kogi to daman an ce annabi Suleiman da yake wannan zaman akwai wani mutum mai zuwa yana kamun kifi sai ya je yana taya shi aiki idan ya taya shi aiki suka yi samu kifi sai ya ba shi guda biyu sai ya shigo gari ya sayar da ɗaya ɗayan kuma sai ya amfani da shi wajen ci to sai wani kifi sai ya haɗe zoben to ranar da suka zo aka kama kifi sai aka ɗauki kifi daga cikin wanda za a bashi sai aka bashi har da wanda ya haɗe zobe da ya tashi sayarwa sai ya sayar da wanda ba shi ne ya haɗe zobe da ya tashi gasawa ya ci da ya fede sai ya samu zobensa a ciki sai ya mai da zobensa shi kenan sai ce alhamdulillah sai dawo to wannan kwana arba'in din shi ne ake ta wannan dambarwa wannan hukuncin da aljanun ya yi a riwayar isra'iliyar fa kenan wannan hukuncin din da wannan aljanun ya yi shi ne aka shahara wajen tsafi da sihiri da abubuwa to da annabi sulaimana ya dawo sai ya tattara wannan abubuwan sihirin da abubuwan tsafin gabaki daya sai ya sa a ƙarƙashin kujerar shi sai ya hana tsafi in ka duba za a ga sun ce maka a nan jalalainin ka za ga sun ce ma wa kanat dafnatuhu ta ta kursihi lamma nuzi a mulkahu lokacin da aka cire wato abun nan nashi mulkin sa to shine Allah sai yake shine sai suke lissafo cewa Annabi Sulaimana yana a cikin wato masu sihiri to shine Allah yake bada labari watta ba umatul shayatin ala mulki Sulaiman sun bibi abunda shaydanu suke karantawa a mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam na wato tsafi da sihirce sihirce wannan duka Yahudawa ne suke faɗa shine Allah ya musu raddi yace wa ma kafara Sulaiman ai Annabi Sulaiman bai kafurta ba mana bai taba yin sihiri ba wannan aka ce wannan ayar tana ɗaya daga cikin dalilai da suke sake tabbatar da cewa sihiri kafirci don Allah bai ce wa ma sahara Sulaiman ba Allah sai ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafurta ba ma'ana bai yi sihiri ba don yin sihiri kafirci ne yin sihiri kafirci ne kuma har yanzu din nan har yanzu din nan dukkanin abin da ke da alaka da sihiri wallahi in mutum yana yin sa aikin kafirci shi sa za a ga shehu tijjani radiyallahu anhu yana tsananta wa mabiyansa wajen irin wannan in ka duba a nahjul hamid na maulana shehu islam sharif za ga yana ta gargadin yan tijjaniya da duk wani abu mai kama da sihiri ma mutum ya kiyaye kan shi ko mutum ya je ya ta kai kaji yana ta kai abubuwa a'a a hada a kulla soyayya tsakanin shi da budurwa a'a a raba tsakanin wani da wani wannan duka sihiri ne kafirci duka wannan sihiri ne a wannan ayoyin da zamu yi karatu a kai zaku ba halal bane shine Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirci ba ai ma'ana annabi Sulaimana lam ya'mal sihira bai aikata sihiri bali annahu kufrun domin shi kafirci ne walakin amma yadda abun yake ash-shayatina kafaru su shaydanun su ne suka kafirci kafirce wanda suka yi kuma yu'allimuna an-nasa sihira suna sanar da mutane sihiri ne suna koya wa mutane sihiri ma unzila alal malakaini na daga cikin abubuwan da aka saukar wa wa'annan mala'ikun guda biyu aka yi musu ilhaman su na sihiri bi babila a garin babila wani yanki ne a kasar iraq bi babila su kuma wannan mala'ikun din su ne haruta da marut su kuma haruta da marut kamar yadda sawi ya kawo yace wai mala'iku ne guda biyu lokacin da suka ga ayyukan da 'yan adam suke yi ya munana yanzu yanzu a ce wani ya yi kaza wa- sai suka rena miyagun ayyuka wato suka suka ga raunin 'yan adam wajen yaya ga ubangiji ya halicce su ya yi musu ni'iman kaza ya musu kaza ya musu kaza amma duk da haka su yi wa Allah sabo zana bayan ba manta ba a can a baya tun a lokacin da za a halicci dan adam din an yi gwagwarmaya da su ko ya kalu a tajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nasabbi bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu ko har aka zo aka yi yar kure da su tsakanin su da annabi adam to anan da su harut da marut da suka ga ayyukan da wa'annan ƴan adam suke yi sai suka ga kai wannan al'amari nasu wato ya muna sai suka ce subhanaka ya rabbana sarki ya tabbata ya tabbata a gare ka ya ubangijinmu ka halicci halittu ka karrama su amma gashi nan suna ta saba maka kullum sai sun yi maka sako ya ubangiji sai Allah ya ce musu da a ce zan ɗaura muku abinda na ɗaura musu da kuma sai kun yi abinda suka yi da kuma sai kun yi abinda suka yi kaza Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi ala samai ko samawati wal ardi fa abaina an yahminnaha wa ashfaqna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan illa arnal amarati ala samawati wal ardi wal jibala ko mun bijiro da amana akan sama da kasai da duwar wasu wanda wasu malamai suka ce wai wannan din ana nufin shine abubuwan da aka kallafa wa dan adam duka suka ki su karbe ta sai dan adam ya karbe ta wa hamala hadifa innahu kana zaluman jahula dama shi dan adam ya kasance kullun zaluntan kai shi yake kuma jahilkan abinda zai amfane shi yake to shi ne su kaga ba sa da sha'awa mala'iku ba sa da sha'awa ba sa cin tuwo ba sa jin yunwa bare su ci tuwo ba sa jin kishirwa bare su sha ruwa ba su da sha'awa bare sana su yi zina dukkanin wa'yansu dala'il da za su janyo ɗan adam ya yi sabo to amma su kuma ba su da ko guda ɗaya wanda aka ɗaura musu to shi ne Allah ya ce musu ai kuma da zan daura muku abinda na daura wa ƴan adam za ku ci tuwo za ku sha ruwa eh za ku yi sha'awa to da kun aikata abinda za su aikata za ku aikata za su aikata to shine sai suka ce kai ya ubangiji sarki ya tabbata a gare ka mu kam ba za mu taba saba maka ba har abada kasan su dama la ya asuna Allah ma amarahum wa yaqaluna wa yuhum suka ce ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka mu dai kam mu yi maka sabo kam kai zai wahala sai Allah ya ce musu to ku zabi mala'iku guda biyu a cikin ku wanda suka fi kowanne tsarki wanda kuke da garanti a kansu ma'ana wai inda babu ƙasa na ake gargaba ku ku zaba a gwada shi ne sai suka zaɓi haruta da marut sun kasance suna daga cikin mafiya salihai daga cikinsu shi ne Allah sai ya ɗaura musu shahawa da na abinci da abin sha da kuma na mata sai Allah ya sanar da su sunayen da za su ke karantawa daga cikin sunayensa in sun yi niyyar saukowa duniya sai su sauko duniya su yi ta ibadansu idan dare ya yi ga wannan sunayen sai su karanta sai su koma sama aka ci gaba da yin haka aka ci gaba da yin haka shi kenan kawai wata rana sai sai wata mata ta zo musu to daga cikin abubuwan da Allah ya gaya musu ya kindaya musu hudud irin namu an hana su shan giya an hana su kashe rai an hana su zina an hana su dukkanin abin da aka haramta wa dan aji su ma an haramta musu to shikenan sai suka yi haka wata rana kawai shikenan sai wata mata ta zo musu wadda ake sai mata az-zahara sai ta zo musu tana da wani irin kyau na gaskin gaske kure kyau da ta zo musu tana zuwa musu karon farko suna kallonta kawai shi kenan sai sha'awar su sai ta motsa sai suka ji kai wannan ba bai kamata a barta kaga sun da yana son matsala eh to shi kenan wannan garin da suka yi sai soyayyar wannan matar sai ya kama zuciyarsu ya yi da bai biya da ita eh sai suka buƙaci tun a karon farko suna buƙatar za su yi zina da ita sai ta ƙi ta ce sai in za su yi mata hukunci a kan mijinta su yi mata hukunci a kan mijinta hukunci kuma na rashin adalci ga mijinta ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza shikenan sai suka aikata da suka da suka dawo mata suka ce to mun yi miki yadda kike so yanzu ki amince mana sai ta ce ina ba ta yadda ba sai in sun kashe rai sai suka je suka kashe rai suka dawo suka ce ta ba su umarni ta ba su haɗin kai ta ce ba ta yadda ba sai in sun sha giya suka sha giya suka dawo ta ce ita ba ta yadda ba sai in sun yi wa gunki sujada suka je suka wa gunki sujada duka fa dan ayi zina fa sai da suka aikata kowanne sabo suka dawo ta ce ba ta yadda ba sai in sun sanar da ita wannan sunayen nan da Allah ya sanar da su ka san mata inda kai da kullani in za su hau sama da in za su sauko sai suka sanar da ita kawai sai ta karanta sai ta hau ta haye sama kawai shi ne sai Allah ya shafe ta zama wannan tauraro wannan mashuriya da ake cewa a zahara mai hasken nan sai Allah ya maida ta wannan to shi ne sai ta zama wannan tauraron to lokacin da suka dawo suna bukatan su karanta wannan sunan su koma sama abu sai yaki sai suka tafi zuwa wajen annabi idris sai suka tambaye shi suka ce to mu dai ga aika aikar da muka yi muna roƙonka don Allah don nabi muna roƙon shafa'a a wajenka ka ce ce mu daga hukumar ubangiji babu wanda zai kubutar da mu daga wajen Allah sai ka sai annabi idris ya roki Allah ya nema musu shafa'a sai Allah ya ce musu to su zaba azaban duniya suke so ko na lahira to shine sai suka zaɓi azaban duniya saboda yadda suka san shi azaban duniya yana yankewa amma na lahira baya yankewa to dalilin haka sai ya zama sai aka rataye su da gashin kansu a can garin babila ɗin ana ka can aka rataye su ana gana musu azaba to su ne haruta da maru aka ce za a ci gaba da gara musu azaba har zuwa ranar tashin alƙiyama amma abdullahi ibn abbas cewa ya yi su babila su haruta da marutu sun kasance suna sanar da mutane sihiri ne amma watakila an ce mala'iku ne guda biyu kawai wanda allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su don ibtila'i ga mutane a wannan lokacin to amma ita wannan kissar din ibnu hajar al-asqalani ya tafi akan ingancinta amma al-baydawi shi kuma yayi inkarin ingancinta saboda shi ibnu hajar al-asqalani yana ganin hanyoyin da aka bi aka same ta daga su hanyar su imamu ahmad bin hanbali da ya tattara hanyoyin da aka yi aka samu wannan kissan to yana ganin cewa wato ingantacciyar kissa ce to in mu hadar al-asqalani kuma hujjatul ne eh hujja ce a bayan kasa shine wanda ya shakin sayyid bukhari fatuhul bari eh amirul mu'minin ne a fagen hadisi saboda haka in in yayi magana ba mai tada ta aiki a wannan fagen eh to saboda haka amma al-bayzawi shi da yake ganin rauni kissan saboda yana ganin yana da wayan su dalilai wanda ba mu san me dalilan ba to wannan shi ne kissan su harut da marut to shi ne Allah ya ce yu'allimu yu'alli wa ma yu'allimani min ahadin su wannan harut da marut din babu wani mutum da zai je neman su sanar da shi ilimin sihiri hatta ya kula har sai sun ce mishi mana wa ma yu'allimani ba sa sanar da min dinnan za'ida ce am wa ma yu'allimani ahadan ba sa sanar da ko mutum ɗaya sihiri hatta ya kula lahu nashan har sai sun gaya mishi a babin nasiha sai sun gaya mishi cewa inna ma nahnu fitnatu inna ma kaɗai mu dinnan da kake gani fitnatu mu ba fitina ce mu dinnan ba fitina ce baliya ce fitina ce bala'i ne daga wajen Allah ya saukar wa mutane domin ya zarafce su saboda haka wanda duka yana ya bibiye mu muka sanar da shi wannan ilimin to fa kafurta zai domin sihiri kafurci sai sun gaya mishi haka a ya bar shi kuma wanda ya bar shi kuma to mu ne sai su gaya mishi inna ma nan fitnatu fara ta kafur mu ba fitina ne kada ka da ka futa shine da kuyensu zai wani naji wani malami yana cewa wai wai a wannan zamanin yanzu a shari'ar nan tamu a idan mutum ya koyi ilimin sihiri ne don ya ci al'umma rinka zamar da su ya rinka ba su magani don wani ya yake ban nasu Qur'ani ya ce kafirci ka babbar tawili kawai tsakaninka da sihiri kar kuma ka nemi tsari Allah kada ya hada ka da shi da mai shi sihiri ana yi har yanzu kuma su yi kuma in an yana kama mutum ba mutum da ya karfi sihiri ya kama shi amma dai in an yi mara kai ka san mai yi na hakika Allah ne ya daura maka kar kai duka yi wasa da imaninka in ma wani ya zo ya yi maka ka ce ƙarya da ni Allah ne ya mi Allah ne jarabce ni kuma Allah ne zai warke ni zai warkar da ni shikenan ka huta an yi wa annabawa an yi wa sahabbai an yi wa waliyan Allah an yi wa malamai duka an sani babu karfin kawa saboda haka Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu daga sharrin masu sihiri Allah ya tsare iyalanmu da zuri'ar mu gabaki daya fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji bai ta'allamuna suna neman sani minhuma daga wajensu su haruta da marut din ilimin ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda ake rarrabe tsakanin mutum da mata da matar shi wato har yanzu kenan kaga yanzu wannan ayan dalala ce da take nuna ma har yanzu idan mutum zai je ya nemo wani magani wanda zai raba tsakanin ma'aurata mai sunan maganin sihiri ne sunan maganin menene sihiri ne wasu malamai suka ce akasin haka ma sihiri ne an san akasin haka ai kullawa idan dai mace ba ta son mutum ta ce ba ta so saboda haka babu inda ya halata ya je kawai ya je ya nemo asiri ya sa ta tilas sai ta so shi yayin da in yayi haka kuma sai ya zama wancan din ya zo ya ta cutar da ita cutarwa iri iri ala iri iri ba ta da yadda za ta yi bi ne kawai har ma wata za ka ga ta dindince ta rasa za ta yi mata nawa ne suka ƙi aka nema aka nemi sihiri aka ƙulla auren raki aka zo ana cutar da su wanda ma da mijin zai faɗi ya mutu in za a ce ta yi aure za ta ce ba za ta yi ba ni ina nan gidan kaji mutum mace ta ƙi shi ta ƙi shi ba sai a ce wai wai ta ce wai wai zai nemo magani wai wai maganin da wai zai kafe ta wannan wani irin zalunci ne an ba ka son ka ba ka son ka shikenan sai ka haƙuri saboda haka shi ne wayannan su abinda suke zuwa suna zuwa su nemo ilimin ilimin menene ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda ake raba tsakanin mutum da matar shi tsakanin ma'aurata ko tsakanin masoya kuma shi wannan raba wannan ba sai tsakanin ma'aurata ba hatta tsakanin masoya saurayi da budurwa da suke soyayya wanda an tabbata manya sun shaida za a yi aure kai da ka bi kowa son banza daga baya ka zo ka ce bari sai na kai shi wajen malami na ai ka kai shi wajen wani malami ko ko mai rigan maranta don malamin kirki baya wannan abu a zo a raba tsakanin su kai ka aura wato shi wancan ba mutum bane kai ne mutum shi bai da maslaha kai kake da maslaha har wannan ma ya shiga cikin wannan tunda ai mun sani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana haramci karara na neman aure cikin neman aure idan wani ya zo yana nema inda ya fara nema to maganan ka je kai ma ka ce kana so haramun ne duk da akwai iyayen da suke bawa sun ba wannan daman nema sun ba wannan daman nema sun ba wannan daman nema su ce wai wai rabo sai wai wai wai wai wai wai mai rabo shi zai aura idan aka samu wannan wannan ya saba da kaidan addini idan wane ya zo ya ce ina son yarka in dai har ka ba shi daman nema to duk wanda ya zo sai mishi malan kai hakuri do Allah akwai wanda ya fara nema idan ba su sasanta ba ba su fahimci juna ba za mu waiwace ka wannan shi ne adalci in ya zo masu fahimci juna ba ya fita sai a ji a gaya mishi ba talla kai ba ba tallanta kai ba ai kayi alkawari da shi to wane zo ka shiga in wani ya zo shi ba wannan shi ne ka'ida amma kawai ka yi tattijo kawai ka tattara su ga baki dai kawai ka tura su wannan ya zo wannan ya zo in ba a yi sa'a ba sai an zo duk daurin aure ka ga ana gugwar maya ka ga abu bai yi ba'i yawwa to shi ne فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بذارين به من هذه الله بإذن الله تو أنان في الله كما يساك سامو علي سيتي أما وما هم سوء النمى تافا دما سكو يد تافي بزاس إيا cutar da mutum ɗaya da sihiri ba babu wani mutum ɗaya da za su iya cutar da shi da sihiri illa bi iznin Allah sai da iznin Allah duk wannan sihirin da ake a ce ana sihiri ana tsafi ana kaza ana kaza to wa ma hum bidariyina bihi min ahadin illa billah babu wani mutum daya da za su iya cutarwa da wannan sihirin imma masu koyarwar ne imma wanda suka je suka koyo ne sai da izinin Allah in ka je ka koyi sihiri ka je ka yi ma wani sai ya kama shi Allah ne ya sa mai wannan cutar kai kuma kai ne sababi wai kamar hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko wai law sabara alqatilu lamata alqatilu mai kashewa da yayi hakuri da wanda zai kashe zai mutu ko an gane magana idan wanda yazo yace wallahi sai na kashe kai tsare wayan shi kashe shi manzon Allah yace gaggawa yayi ai da mun kwanan shi ya kare kawai shi an zo an dan kara shi ne kawai da yayi hakuri da wannan din ya mutu law sabara alqatilu lamata alqatilu to haka shi ma mai yin sihiri da ya yi haƙuri to da abin da ya yi ma wannan na sihirin ɗin kalan wannan abin da ya mai zai zai same shi shi da Allah ce mahun bizari na biyu miladin lafi zilla wannan sihirin ɗin ba abin da zai cutar da kowaye ne daga cikin mutane sai da izinin Allah ma'ana annama asabaka lam yakul li yuqdiyaka wa annama attaka lam yakun li yusibaka abinda Allah ya kaddara zai same ka ba yanda za ya kuskure ka abinda Allah ya kaddara zai kuskure ka ba yanda za a yi ya same ka a hadisin ma mazala cewa yake da ka ka sani da al'umman duniya za su tattaru ga baki daya su ce sai mun amfani wane ba su isa su amfane shi da komai ba sai da wani abu wanda daman Allah ya rubuta kaza zai amfani wane da kuma za su tattaru ga baki daya su ce bari mu cutar da wani mutanen duniya gaba daya to ba za su iya cutar da shi da komai ba sai abin da daman Allah ya rubuta zai zama cutuwa a gare shi su saboda haka in ka fahimci wannan da ya rata da hankali don wani ya ma barazana ya ce ma za ka gani to me za ka gani ai ka ga ce ma da yadda za a gani ɗayan biyu ne ko dai shiga gobe ko kuma in kaga goben ko ka wayi gari a duniya ko ka wayi gari a lahira yo hebe to kai kadai ne ka fara mutuwa to shine ai to shine wa hum bidarihi nabi min hadillah biiznillah babu wani wanda za su cutar da shi da wannan sihirin sai da izinin Allah da nufin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum suna neman sanin abin da zai cutar da su ne a lahira walayan fa'uhum sannan kuma ba zai amfane su ba a duniya da lahira shi ne sihiri walakar a wannan lamun kasu laɗin nan lamun kasu ya laɗi walakar wallahi hakika alimu su yahuda wannan sun san cewa lamanish taraku duk wanda ya zaɓe shi wato wanda ya saye shi ya baddala ya saye shi ya canja da littafin Allah ya karbi wannan ma da hudu lafiya min kalat ranan gobe kiyama ba shi da wani nasibi alkhalas ba da wani rabo ba da wani nasibi wala bi sama shi a bihi an kuma wallahi abinda suka sayan makawunan su a labisa ya munana ya munana abinda suka sayar wa kawunansu da kansu ya munana laukanu ya lamuna da sun kasance sun san haƙiƙanin makomarsu na azaba na dalilin ta dalilin abinda suka je suka nemo wa kansu ilimi a kai na'am
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو da a ce annahum su din su yahudawan amanu sun yi imani da Allah Muhammadu alƙur'aninsa wattakau kuma suka ji tsoron iƙafu uba ta Ubangiji ta hanyar barin sabo yi mishi sabo kamar irin tsafi din da kuma wani abu lamasubatun wallahi da sun samu ladan hakan din ladan imanin din da kuma a barin wa'annan abubuwan din min indillahi a wajen Allah da sun yi haka da sun samu wallahi la masubatun min indillahi da sun samu lada wato daga wajen Allah khairun wanda ita ce tafi musu alkhairi akan kansu daga abinda suka je suka sayo ma kansu na koyon sihiri laukanu ya lamuna da sun san da wannan din na يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم wannan aya dalilin saukar wannan aya kamar yadda ibnul munzir yake riwaya daga suddi yake cewa ya kasance wani mutum daga cikin yahudawa ana ce mishi malik ibn sayyid da kuma rufa'a ibn zaid idan suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su gaya masa a halin suna yi mishi magana ra'ina tusga mishi ra'inan ra'inan sam'aka wasma'a ghaira masma'in eh sai suna ga mishi ra'inan wannan kalma ta ra'inan din to sai musulmai sauran sahabbai sai suka yi tsammanin wannan kalmar din ta kasance daga cikin kalaman da ahlul kitabi yahudawa kenan suke da nasara suke girmama annabawansu da shi ne su a zatonsu sun yi tsamman kalma ce wadda suke girmama annabawansu da su kamar yanzu mu a nan ne a wace kalma ce muka fi amfani da ita wajen girmama sarki ranka shi daɗe ko? ko yallaɓoi ko yallaɓoi ko ranka shi daɗe ko? saboda sarki ne in malami ne kuma a ce Allah shi gafarta malam ko ko aka ramuka Allah yawwa to sai su musulmai sai suka yi tsammanin to wa'annan wannan ra'inan din tana daga cikin kalmomin da yahudawa suke girmama annabawansu da shi suke kambaba su da shi to su kuma sahabban manzo sallama sun kasance dukkanin wani abu na girma so suke su ga an gaya wa manzon Allah shi dukkanin wani abu na girma da dukkanin wani abu na ladabi shi yasa ba in suka zo gaban manzo Allah sallama aka ce sai ka zaci cewa tsuntsaye ne a saman kansu tsun sai ka zaci cewa tsuntsaye za su iya zuwa su sauka saman kansu tsaban natsuwa tsaban natsuwa sannan kuma in manzo Allah sallama yayi magana kafin ya rufe baki an yi an kama kokarin aiwatarwa har ma wani daga cikin malaman mu yana bani misali yake cewa wai sahabban manzo Allah sallama yadda suke wajen bin magana ta manzo Allah sallama da manzon Allah zai ce musu ku hau sama to a ran su ba za su cewa wannan hawa sama ba zai yi a wajen su ba sai sun gwada kuma za su hau sai sun gwada su ji ba zai yi ba yanzu mu ya ka ce kawo sama za ka ce kai in ba da girgi ba to su ba su san girgi ba to amma su ba za su ji cewa kamar su na abubakar an ana ba da misali aka ce da manzo Allah zai ɗauki bakin abu misali ya ce wannan abun fari ne to idon abubakar a fari zai kalle shi ko da da farko yana gani yana ganin shi baki to haka sahabbai suke saboda haka in suka ji kalma wata kunshi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kokarin samo ta suke yi su fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yasa wata rana a wani mutum ya je ya samu manzon Allah hadisi yana cikin bukhari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fiska a kumbure an wanka mai mari yace ya rasulullah mutumin ka ne ya mare ni manzo Allah yace waye ne shi a dai a zo min da shi ko da aka je aka duba sai aka samu wani sahabi ne daga cikin ansarawa manzo Allah ya ce mishi a'a to wai ya aka yi kamare shi sai sai ya rasulullah wani abu ne ya shiga tsakanin mu da shi da ya tashi rantsuwa sai ce wallazi tsafa Musa alal bashar a wani ruwaya ce wallazi tsafa Musa alal alami na rantse da wanda ya zabi annabi Musa akan ɗan adam akan talikai kafin su ni kuma na ce masa wa ala muhammad hada annabi muhammadu kana nufin annabi musa ya fi shi a ɗan ruwayan ce masa ya yi kai wa rasulu sallama bai na azhurina manzan allah yana raye kake cewa wai annabi musa ya fi kowa ya ce wallahi ya rasulullah ban sani ba sai dai na ji hannuna ya kantsama mai bari yaya zai ce annabi musa ya fi ka shikenan sai manzo Allah saboda ya tausasa mishi tunda shi ba Yahude ne sai ce masa sai ke ga tafansa a babin tawadu amma yake cewa la tukhayyiruni bainal anbiya ku daina fifita ne a cikin annabawa yace fa innan nasa yus'aquna fa akunu awwal man yufiq fa idha bi Musa akidun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh yace saboda ran tashin alkiyama za a kwanzama wa mutane tsawa duk su suma ni ne farkon wanda zan tashi in na tashi sai ga annabi Musa yana rike da wata gofa daga cikin gofannin al'arshi yace ban sani ba wai ya riga ni tashi ne ko kuma shi yannan sa'ikan nan tashi ta farko lokacin da yake neman ganin Allah Allah ya ce mishi ya kalli dutsi ubangiji ya ce dalli akan dutsi da ya ga dutsi ya faɗi ya suma ko shi yanzu ya saba da irin wannan ba sai ya suma ba kaga a cikin maganan manzo Allah ya nuna mai girman annabi Musa saboda dama su suna da awan cewa ya annabi Musa nasu ne inda manzo Allah ya ce maza ya ce musu ya ce musu nan aula bi Musa minku mu muka fi tantanta da annabi Musa lokacin da ya samu suna azumin Ashura ya ce musu don me kuke azumin Ashura suka ce muna murna ne ranar ne Allah ya tsirtar da Fir'auna daga ya tsirtar da annabi Musa afwan ya tsirtar da annabi Musa daga Fir'auna mun karanta kissan jiya mazala sai ya ba da umarni ya ce a ci gaba da yin azumin ashura kaga azumin ashura mai yahudawa su suka fara ba musulmai ba kaga yanzu mutumin da yake kafa hujja da cewa wai wai wai wai ya ambaci wani wani abu a cikin addini ya ce ai yahudawa ne suka fara saboda haka haramun ne kaga bai da hujja yana bai da tsayin shi eh cewa su wane ne suka fara abu shi ne zai ja abin bai da kyau in kana haka kana bayyana mutane baka san karatu bane to akwai abubuwa da yawa wanda ba musulmai suka fara ba ba manzo Allah ya fara ba yahudawan ne kamar asu ashura din manzo Allah ya ce namu aulabi Musa minku mu muka bi ku da annabi Musa daga nan aka samu azumin ashura daga nan aka samu azumin ashura to kaga anan hadisin abinda zai nuna maka zai nuna ma lalle sahabban manzon Allah sallallahu sun kai matuka wajen yaya za su bi su ga an girma manzon Allah kuma ya za su yi su ga sun kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa na kawo mana wannan saboda kada mu fassara aya mutun ya ji ya zata cewa wai sahabbai sun zagi manzon Allah ana fahimta ai ko to su wayannan mutanen in su har da manzon Allah sai su dinga ce mishi ra'inan ra'inan to su sahabbai sai suka yi tsammanin kalma ce wadda yahudawa suke girmama annabawansu da shi to shi da su ma sai suka rinka gaya wa manzan Allah haka amma suna gaya mai ne a zuciyarsu ne zuciyarsu mutma'innun bil iman zuciyarsu tana cike bambam da imani ba wai suna faɗa ne yanda wa'annan yahudawan suke faɗa ba ko ana ganewa to shine Allah sai ya saukar da wannan aya sai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani ku sahabbai kenan la taqulu kada ku faɗa wa annabi Muhammadu ra'inan eh kada ku gaya mishi wannan domin su suna tsammanin kalma ce ta girmamawa amma su kuma suna faɗa su yahudawan ɗin suna faɗa ne a matsayin zagi da zambo a matsayin zagi da zambo to shi ne sai Allah ya fallasa abu da suke gaya wa manzala sallama irin yadda yara suke yi daɗin nan ko daɗin ana a irin an haɗu da masu dawowa daga jeji irin tsofi ɗin nan ana cewa sannu kaka kaga akwai shaidanu yara wanda da suke cewa sannu jaka kaga sai ka ji tsohuwa ta ce yawwa yawwa ɗana amma su kuma ba kaka suka ce ba jaka suka ce ko to irin wannan ne makamancin wannan ne su sahabbai sun ɗauka kalma ce ta rauna kalma ce ta girmamawa su kuma a wajensu su tsinannun kalma ce ta zagi shi ne Allah sai ya ce in kun la ta ƙulu ra'inan kada ku gaya manzan Allah sun sallama ra'inan ga yanda za ku gaya manzan Allah wa ƙulu ku faɗa unzurna kai duba zuwa gare mu ya manzan Allah wasma'u ku saurari ma tumaruna abinda ake umurtan ku da shi ku ji shi ji na karba wa qulu ku faɗi akasin haka eh ku faɗi akasin haka ku ce unzurna kai duba zuwa gare mu wasma'u ku saurari abinda aka umurce ku da shi a ji na karba wal kafirina azabun alim akwai ga kafurai azaba alimun mai radadi kautar lahira na'am ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يكتس برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يتي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين كفروا وإنه وإن سك كافر من أهل الكتاب daga cikin mabuta littafi guda biyu sune Yahudawa da Nasarawa walal mushrikin da kuma kafurai ba sa son ma yawaddu ba sa son an yunazzala alaikum min khairin a saukar da wani alkhairi a gare ku ma'ana a saukar da wani wahayi daga wajen ubangijinku hasadan lakum domin hasada a gare ku wannan ayin tana nuna su ba suna suna bakin ciki da aka aiko annabi Muhammadu a cikin Larabawa shine Allah yake cewa wa'annan ahlul kitabin Yahudawa da Nasarawa da mushrikai su ba sa bukata suna bakin cikin a saukar da wani wahayi na Ubangiji daga wajensa a saukarwa wani mutum daga wahayi na Ubangiji saboda hasada shi ne Allah ya ce wallahu shi ko Ubangiji yartassu yana keɓewa bi rahamatihi da rahamarsa ta ba da annabci man ya sha wanda ya ga dama Allah sai ya zaɓi wanda ya ga dama ya bashi wato annabcinsa wallahu zul fadl azim kuma ubangiji ma'abuti falala ce mai girma mai yalwa na'am ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسك من آية ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير lokacin da su wa'annan kafirai suka yi ta suka wa mazalar sallallahu alaihi wasallama suna cewa mazalar sallallama ya kasance yana umurtan sahabbansa da wani al'amari sannan wata rana kuma ya zo ya hana su ya ce musu yau ku yi kaza gobe kuma ya ce ku bari ku yi kaza wannan ai yana wasa da hankalinsu ne kaza kaza kaza suna ta wannan a aibatawa kasan makiyi ba ya rena abun faɗa aka ce ko Eh, shi makiyi ba ya rena abun faɗa saboda haka su duk wani motsi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun samu abun da suka faɗa suka aibata ba sa rasa abun faɗa eh to amma da yake qur'ani yana musu raddi duk abin da suka faɗa sai Allah ya saukar da ayan qur'ani ta zo ta yi musu raddi da musu fata fata ba daɗi eh to saboda haka kamar da Abdullahi ibn Abbas yake faɗa yake cewa da yawa ah, kamar da eh, eh, Ibn Abi Hatim yake riwaya da yawa wahayi zai sauko wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da daddare amma washe gari da rana kuma sai zama ya manta wannan wahayi ya manta wannan wahayin ba wai ya manta shi bane fadan tawaya a an soke shi ne an soke shi ne to shine Allah sai yayi musu raddi eh Allah yake cewa ma dinnan shartiya ce ma nan sak min ayatin babu wata aya da muke soke hukuncinta wanda hukuncinta ya sauka ne ko ko lafazinta ya sauka sannan aunun siha na aunun siha ko ko mu jinkir muka jinkirta ta ko wata aya da za ta zo mu jinkirta ta ya zama hukuncinta ya sauka akwai ayoyin da za ka samu hukuncinsu ya sauka amma lafazinsu bai sauka ba eh akwai wanda kuma zaka samu zaka zaka samu an bar an an an dauke tilawar su an bar hukuncin su akwai wanda kuma an dauke hukuncin su an bar tilawar su to shine Allah yake faɗa babu wata aya da za ta sauka da da da manan sak babu wata aya da muka soke min ayatin wata aya da muka soke aunun siha ko ko muka jinkirta ta face na ta bi khairin minha sai mun zo da wadda ta fi alkhairi a kanta sai mun zo in ayar da muka saukar da hukuncin ta ne kafin lafazinta koko wadda muka soke hukuncinta muka bar lafazinta karatunta tilawarta koko wanda muka soke karatunta muka bar hukuncinta duk abin da muka yi babu wata aya da muka ma wannan abun na suka face sai mun zo da wata aya wadda ta zama tafi bi khairin min tafi alkhairi akai ma'ana tafi amfanar da bayi tafi sau zama mafi sauki a wajen bayi tafi kuma yawan lada wajen ibada da ita saboda haka idan suna tunanin hakan da manzo sallama yake yi tawaya ne to ba tawaya bane a'a wannan wata falala ce daga wajen Allah saboda in aka soke wannan aka kawo wannan ko aka soke hukuncin wannan aka kawo wannan to dole ubangiji sai ya kawo wata wadda ta zama tafi wadda aka soke a fagen lada a fagen wato sauki a wajen amfanuwa da fikihun addini to shine Allah yake musu raddi anan Allah ya ce au misliha koko sai mun kawo wata wadda take misali ne akan wannan ayan din in muka yi haka to babu makawa sai mun kawo wata wadda take tana nan a misali ne kamar haka alam ta'lamanna Allah ala kulli shay'in qadir shin ba ku san da cewa shin ba ka san da cewa ubangiji mai iko ne akan kowanne abu ba ciki hadda sauki soki ayoyi da kuma cancanja su ai lalle tabbas istifhamul litaqrir ai lalle tabbas ubangiji mai iko ne akan yin hakan din na'am alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير alam ta'lam anna Allah alam ta'lam shin baka san da cewa anna Allah shi ubangiji lahu mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai gabaki dai suna a gare shi nashi ne yana aikatawa a cikin su yadda yaso mana abinda yaso yake aika aikatawa a cikin su kuma la yus'alu amma yaf'al ba a tambaye shi akan abin da ya aikata ba za a tambaye Allah ce don me Allah kai kaza ba eh ba ba isa tambayi Allah wannan ba eh wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir shin wa kuke da koma da bayan Allah min waliyin na majibinci wanda zai kiyaye ku wala nasiru ko ko mai taimako wanda zai hana a yi muku azaba idan ta zo muku na'am أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل lokacin da aka saukar da wannan aya mutanen makka suka ce wa manzon Allah sallama in har kana son mu yi imani da kai sai in ka maida mana dutsen safa ya zama kudade ya zama zahabi gaba da ya zama kudade mu zo mu tafasa to idan ka yi haka to za mu yadda kai kai manzo ne daga wajen Allah abinda suka faɗa kenan suka ce wai dole wai sai in manzala sallama ya zama ya maida musu wannan dutsen na safa ya zama cewa abun nan ya zama kudade amma ibnu abi hatim ta hanyar sa'id da ikrima da ibnu abbas suka ce rafi'u ibnu rafi ibnu huraimala da wahabu ibnu yazid suka ga yawa manzala sallama wayansu ne daga cikin kafiran makka suka ce musu suka ce mishi ya muhammad itina bi kitabin tanzilahu alaina min as-sama'i naqra'uhu ka zo mana da wani littafi wanda aka wanda aka saukar da shi tunzilahu alaina wanda za a saukar mana shi daga sama a cikin littafin mu karanta a rubuce daga sama aka saukar da shi rubutun sama ne kai manzon Allah ne in ka yi haka to za mu yarda da kai za mu yi imani da kai ko ko fajjir lana an haran na tafauka wani sajjikuka ka gudanar mana da ƙoramu na ruwa na kayan marmari da daɗi in ka yi mana haka to za mu fi ka mu yarda da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya. yace musu am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu shin yanzu kuna son ku tambayi manzon annabin ku kamar yadda aka tambayi annabi Musa mana yadda mutanen annabi Musa suka tambaye shi min qablika kafin kai wato kafin kafin shi me suka tambayi annabi Musa ai an san kuwar mai mutane annabi Musa ko tun inda suka ce sai aka tafi da su suka ce sai sun ji maganar Allah suka roƙi Allah a ji maganarsu aka ji maganar Allah da ƙarshe da suka ji maganar Allah mai so ga annabi Musa suka ce lan nomina laka hatta na Allah jaharta mu dai ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah kuru sai mun ga Allah duk da da da cewa lan nasira ala ta'amin wahid فدعونا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها أنا موسى ينسى وسوء أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ستنبيش ونن أما قلت ونن ستنبي ونن أما باب إرن تعنت ونن بسيط فشين الله يكي قيا موسى yanzu su ma suna son su tambayi annabinsu kamar yadda aka tambayi annabi Musa kafin su mana kamar yadda bani Isra'ila suka rinka wa annabi Musa tambayoyi suka ce sai an nuna musu Allah yanzu kaga wanda dai yace sai an maida mai dutsen safa ya zama kudade sannan a sauko da sako daga sama a rubuce cewa manzo Allah manzo Allah ne sannan a kawo koramu na ruwa su biyo suna gudana a cikin duwar wutsun makka sai an yi wannan zai imani to ai babu abin da zai hana shi shi ma ya ce a nuna mai Allah domin ai wanda suka ce sai sun ga Allah da irin wannan suka fara ana saukar musu almanna wassalwa ko ba haka ba kayan abinci na aljanna suka ce kai su sun gaji da abinci kullum kala daya abinci ne ake saukar musu na aljanna ko mun san abincin aljanna ko za launin sa iri ɗaya ne amma dandanon shi ba iri ɗaya bane yau in an kawo muku irin wannan kunci gobe in an kawo muku ko an jima ko da kun ga irin shi ne in kunci za ku ji ba shi bane mun tattauna akan كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وفي به متشابهة ولو في أزواج مطهرة وفي خليل تصوف سنة من دنيا أكي كاو مسو abinci cikin aljanna suka ce ina su sun fi so a kawo musu kayan noma wanda za su shuka ya fita lan nasbira na dama da'amin wahid abinci kullun kala daya ud'u lana rabbaka wannan mu kawai ka roka mana mimma tunbitul ardu min bakaliha wa kisaiha wa kumiha wa abba basaliha wai wai wani yake cewa basal da yaka cewa basaliha sai sai albasa kayan banza wai shi in ya tuna abunda suka bararwa kansu suka nemi su adas da su basal da su fum sai sai sai kayan banza kayan lambu na banza da kai da ake sokar ma kayan aljanna ba sai ka je kayi noma ba to kaga wannan guraren aka wuto da su har suka zo suka ce su yanzu kam a taimaka su annabi Musa idan an je wajen munajatin nan wajen karbo a tauran nan a taimaka su ma su ji maganar Allah mana annabi Musa ya roka musu Allah aka ba su dama suna jin yadda annabi Musa yake tattaunawa da Ubangiji yake tattaunawa da Ubangiji suna ji ji irin yadda ake jin maganar Ubangiji duk da an ta tambayi annabi Musa ya ake jin maganar Ubangiji yace ji ake amma ba da kunne ba saboda ka san kunne yana jin nahiya ne ai yana jin magana duk ta inda kunne ya ji magana yana jin ta nahiyan kaza ta shi kuma Allah ai bai da wata nahiya da yake bantu da ita amma wujudun ne bila makan shi Allah yana nan a ko'ina ne babu wani bijire keɓantacce wanda za a ce nan ne Allah yake. E, maujudun bila makan, laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir. Saboda haka shi yasa ba zai yi aji maganan Allah da kunne ba. Saboda kunne in an ji maganan Allah ai kunne yana da nahiyar da yake jiwo magana. Kai da kanka zaka ce ina jin magana kaman ta gabar gabar din nan ko kaman ta kudu kudun nan ko kaman ta baya na ana magana. To shi yasa maganar Allah ba da kunne yake jin ta ba amma dai Musa ya ce shi ba bai taba jin abu mai daɗi irin magana Allah ba eh shi yasa ai yace arini an zuri dai kai Allah yanda nake jin daɗin maganar kan nan ina ma a ce ganin ka zan yi na san zai in ne maganar ka tai wannan daɗin to wallahi ya Allah ganin ka kam na san yafi wannan arini an zuri ilaika nuna min in ganka kawai Allah to makamin ba nashi bane makamin oga kwata-kwata ne makamin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan tambayar da annabi Musa ya yi ba kuskure ba ne don akwai wanda shubuha yake ɗaukar su wai saboda annabi Musa da ya farka din nan lokacin da ya suma ya ce tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min ko ya Allah na tuba sai aka ce ai dama ba a ganin Allah annabi Musa ya nemi a ganin Allah in duwa ba a ganin Allah ana ganin Allah amma ba wanda ya zai iya ganin Allah sai manzon Allah abu ne wanda ba muhalun bane ana gani mai yiwa ne abin da ya tabbatar da ana gani kuma annabi Musa ma'asumi ne ya fi karfin ya tambayi Allah abin da yake muhalun sannan ayan da ta ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara sai wa akai ido ne ba sa riskan shi ido ne ba za su iya gani ba saboda su ma ido a nahiya suke gani ko ba haka ba saboda haka in ido za su ga Allah ai za su iya yanke iya inda nahiyar da yake saboda haka su ido ba za su iya riskan Allah ba Allah ke riskan ido in ya so sai a kai shi kuma sannan da aka annabi Musa magana ce mishi aka yi lan tarani Allah bai ce lan ura ba shi yasa ana ganin Allah shi yasa da ake ta kilafa akan manzo Allah ya ga Allah wannan su ce bai ga Allah ba sai da Aisha radiyallahu anha da ita da bako ya bayan ta suka ce bai gani ba Abdullahi ibn Abbas in aka zo aka gaya mishi ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu har sai ya suke ya ce ya gani ya gani ya gani sama mu da ma riga an raba mana gardama don shehu radiyallahu anhu ya ce ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin fa kullu siwa hadha wara'a wara'i yace manzo Allah ya ga Allah da idan nan nashi guda biyu na kanka kansa yanda kuma Allah ya so a gansa yace kuma duk wani magana da za a kawo maka bayan wannan mai dashi bayan bayan ka shikenan an gama eh to shine anan Allah yake gaya musu am turiduna yanzu kuna son an tasalu rasulakum ku tambayi manzonku annabi Muhammadu kenan kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi annabi Musa kafin nan kafin a zamanin sa kafin ku me aka tambaye shi mutanen shi bayan tambayoyin da suka masa har sai da suka kai ga cewa sai ya nuna musu Allah wa man yatabaddal al-kufra bil imani wanda duk ya canja kafirci da imani ya je ya bayar da imani ya karbi kafirci faqad dalla sawa as-sabil haqiqa ya bata a hanya wadda take ita ce a mummunar hanya ya bata ya hanya wadda take mummuna eh na
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفهوا حتى ياتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاقوا وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير wannan aya lokacin da Ammar bin Yasir da Huzaifatu bin Yamar an san Ammar bin Yasir Ammar wanda yana daga cikin na farko farkon musulunta wanda aka yi ta gana mishi azaba a da shi da babansa Yasir da mamarsa a Sumayya ko Sumayya aka yi ta gana musu azaba har sai da ta kai ana son su kafirce da manzo Allah suka ki ita uwar tashi za a je a sa karfe a wuta sai ya za a zo a sa mata ta gabanta haka aka rinka gana musu azaba babu irin azabtar da su da kafirai ba su yi ba sayyidina abubakar ya zo ya saye su ya yamta su an san sayyidina abubakar dama dabi'a sace shi ya saye su bilal ya yamta su wanda wata rana baban shi abu kuhafa yana cewa abubakar waɗanda kake saya kana yamta wannan waɗansu na ga bayi ne ba su da galifu wayansu na ga sun tsufa sosai wayansu kananan yara me yasa ne ba za ka sayi manya ba za ka yanta manya masu ƙarfi wayanda inda wani abu zai taso maka za su kare ka ba sai ce ai baba ni ba wai ina yi don wannan bane ni Allah ne mai kare ni ni ina yi ne don Allah eh shi da manzo Allah sallama ya rasu yayi wafati Bilal sai ya ce to shi ba ba zai sake zama a madina yana rayuwa baya ganin manzon Allah saboda haka zai tafi abubakar ya nemi a aya tsaya ya ce to yanzu za ka min haka ne za ka hana ni saboda kai ka yamta ni sai ce wallahi ka je zai Allah kiyar hanyar to shi haka yake to da huzaifa tubun yamar huzaifa shine wanda ya fi kowa sanin munafukai eh shi ne fi kowa sanin munafukai domin yakin tabuka da aka je ana tabuka aka je ba yaki ba ana dawowa ku zai ba shi ke tare da manzon Allah nan ne duk wasu munafukai da wanda suka yi mutum su fa ko za su kashe manzon Allah da waye waye waye duka ku zai ba yana tare da manzon Allah manzon Allah duka yana bai anan ne aka saukar da al-Fatiha ai suratul tauba ko manzon Allah duka yana bayyana wa Huzaifa an gaya wa huzaifa munafukai kaf ya fi kowa sanin su amma sai aka umurce shi da ya koyi bai ga kowa ba eh to da amma bin yasir da huzaifa bin yaman lokacin da suka dawo yakin uhudu an san da yadda yakin uhudu ya kasance sai suka haɗu da wayansu daga cikin yahudawa sai suka ce musu alam na kulla kuma inna dinal inna din eh, inna dinal yahuda huwa alhaq wa ghayruhu batil shin ba mu gaya muku addinin yahudanci shine addinin gaskiya ba duk wani addini wanda ba na gaskiya ba ƙarya ne ba ai yanzu kan kun gani tunda kun ga yadda yaki ta kaya falau kana ma alaihi muhammadu haqqan ma qatal eh, ma qatal ma qutilat ashabuhu da a ce abinda annabi Muhammadu ya kasance yana a kai na addininsa shine gaskiya da wallahi ba za a kakkashe sahabbansa a wannan yakin ba tare da wannan da'awar da yake cewa shi ai yana yaki Allah ne zai taimake shi Allah yana yaki tare da shi to idan Allah yana tare da shi to don me a wannan yakin na Uhudu muka kakkashe ku muka muku mugun kisa eh saboda haka in dai Allah na tare da shi to ya Allah ya bari aka bai haka to shi ne sai ammar ɗin yasir da huzaifa sai suka ce musu menene hukuncin warware alkawali a wajenku a cikin addininku sai suka ce fazi'un jiddan kai al'amari ne mai razanarwa sosai ba mummunan abu ne yana da girma to sai suka ce sai in ji ammar ɗin yasir sai ce wallahi ni na yi wa annabi muhammadu alkawali da ni da mabi da ni da zaka a nayi mishi alƙawari zan bi shi zan bi addini shi har sai na alƙawari alƙawari da tare da annabi ko me faru saboda ku huta ma da kawo min wayannan manzaro ku ga tsammanin za ku farauto ni don ku same ni ni ba zan taba juya annabi Muhammadu baya ba dan kun mana wannan kisan har wani abu ne in ji Ammar bin Yasir ya ga musu haka sai suka ce kai karsa ba kasar da ba in mutu ya musulun ya ce ya karsa ba da su yiwa kan huzaifa huzaifa kuma sai ya ce musu rabban wabin islami dinan wal ka'aba ya tayar da musulunci shine addini kuma na yadda da Allah Allah na ne kuma na yadda da musulunci shine addini na kuma ka'aba ita ce alƙibla na ba ku ba da baya ku huta ma da wannan farautar sun zo ne kamar dai suna neman su farauto Huzaifatu bin Yaman da Ammar bin Yasir suna ce musu ah to idan dai har da gaske ne addinin gaskiya yana tare da Allah Allah yana tare da shi idan dai har da gaske to don me a yakin Uhudu muka kakkashe ku saboda ka mu mun gaya muku addinin nan na yahudanci shine addini na gaskiya babu wani addini bayan shi ku zo kawai ku bi mu to shine suka maida musu wannan amsa kaga babu alamun za a samu kofa eh to shine Allah sai ya saukar da wannan aya Allah yake cewa wadda kafirun ko wadda kasirun min ahlil kitabi kasirun min alika da yawa daga cikin ahlul kitabi yahudawa wanda suna so law yaruddunakum da za su maido ku min ba'di imanikum bayan imaninku su maido ku kuffaran kafirai sun so haka hasadan saboda hasada min indi anfusihim wadda ta dauke su daga karan kansu saboda hasada da bakin ciki ga mummunan hali irin nasu min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu bayan fa gaskiya ta bayyana a gare su a cikin attaura sun san cewa lamarin nan na annabi Muhammadu shine gaskiya a cikin attaura amma saboda hasada so suke yi su maido ku kafirai shi yasa suka zo muku da wannan labari na cewa ai addinin annabi da gaskiya ne da ba za a kashe ku a Uhudu ba sannan kuma idan dai har da gaskiya annabi yana tare da Allah don me a tattashe ku saboda hasada shine Allah ya ce fa'afu ku yi afuwa ku bar su wasfahu ku bijire musu ku ketare su ta shanin su hatta ya ce Allah bi amrihi har sai lokacin da ubangiji zai zo da al'amarin su zai zo da al'amarin sa a cikin su yayin da zai zo ya bawa musulmai wata irin gwagwabar nasara ta hanyar musu mugun kashi a musu mugun kashi a kakkashe su inna Allah ala kulli shay'in qadir shi ubangiji mai iko ne akan komai akan kowanne al'amari ubangiji yana da iko ya muke da kai na'am to mu ta aya ɗaya ce.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير ku dai ku mumirai a waqimus salata ku tsaye da sallan ku akan lokaci kuma ku yi ta a bisa ga haƙƙin ta yadda kuka ga manzon Allah da bai wa atu zakata kuma ku bada zakka yanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni a bayar wa ma tuqimu li anfusikum dukkanin abin da kuka gabatar da kan- da kanku min kai ai khairi tajiduhu za ku same shi ma'ana za ku samu ladan shi a wajen Allah inna Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala basirun mai gane ne mata maruna da abin da kuke aikatawa yujadikum bihi ya saka muku da shi a za mu takaita a nan abinda muka faɗa da Allah ta'ala ya ba mu ladan shi abinda mu kuskure Allah tabaraka ta'ala ya yi gafaran shi wa ubangiji da kuwa min qadaru a muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kan iyayen mu ya musu har addu'a tabaraka wa ta'ala ya ba mu ya sa muna daga cikin tafuna wannan wata muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sake lafiya a cikin da suke muna Allah wa ta'ala ya gyara tarbiyyar ƴaƴan ya gyara tarbiyyar ƴaƴan mu ba mu zaman lafiya yayin mu duk inda musulmi suke Allah ya ba mu zaman lafiya ya harin kai albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauki a rayuwar ake a Najeriya wanda ke cikin kunci Allah dan tsarkin zuciyar Annabi Muhammad fitar da shi wannan hali yake cikin kunci na raya Allah ka fitar da shi bakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah wanda kuma ka rufa wa arma shi asiri kada ka tona mai asiri har ila yawmil qiyamah Ah, muna roƙon ya ba wa ayyuka ta lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya kuma ya karba mana ibadunmu ya nuna mana mun yi na gobe lafiya albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam